خلق على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau 28 ga watan bakwai shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya muna darasi na goma a cikin suratul hajji za mu tashi aya ta 37 fadin Allah ta'ala lan yanala Allah al-luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
da ɗabi'a na larabawa idan suka yanka dabba sai su ɗebi jininta su ainihin wato shashafa wannan jini wato a jikin ɗakin kaba duk dabbar da suka yanka ta sai su je ɗakin kaba sai su shafe ta da jini na wannan dabba wai suna neman kusanci zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah ya mana bayani a cikin wannan aya wato ana son a yi ikhlasi yayin da za a yanka a yanka don Allah don neman yardar Allah ba sai an yi wani shirka ko wata bid'a ba kuma wannan yanka din yana cikin sha'irul hajj taujihu wato al'ibad ila wujubil ikhlasi lillahi tabaraka wa ta'ala wal istijabati li amrihi ana fuskantar da bayi zuwa ga yin abu don Allah kuma da amsa kiran Allah da yi wa Allah godiya akan ni'imomin da ya yi yayin da suka ɗauki jinin wannan dabba suna shafawa a jikin kaba ba wanda ya ce su yi kuma suna ƙudurin neman kusanci ne da Allah da wannan ƙazanta da wannan najasa shine Allah ya ce layyana Allah lahumuha wala dima'uha ku sani cewa naman dabbobin da kuke yankawa jinin dabbobin da kuke yankawa ba zai samu Allah ba ba shi ne Allah ya damu da shi ba walakin yana da hutakawa minkum tsoron Allah daga gare ku tsoron Allah da ya sa kuka yanka wannan dabba shi ne ake so a samu a zuciyar kowa ai lan yasila ila Allah ta'ala lahmu hadhihi al'am wa dima'uha naman wannan dabbobi jinin wannan dabbobi da kuke yankawa ba zai isa gurin Allah ba kawai tsoron Allah ku shine zai isa zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan akwai nuni akan mummunan ɗabi'a da mummunan hali da mushirkan wancan lokaci suke aikatawa ta yadda suke ainihin wato wasa da jini da shafe ɗakin kaba da wannan jini na wannan dabbobi da suke ainihin yankawa ba ma shafe ɗakin kaban ba sai a yayyafa a ƙasa ga baki ɗaya sai kaga kaban ta yi jaja gurin da jini ta wannan ana tsoratar da musulmi kar su aikata irin waɗannan ayyuka ɗabi'u ne na bokaye ɗabi'u ne na matsafa ɗabi'u ne na mushirkai abin da ake bukata ridallah neman yardar Allah wa ridallah ki tabaraka wa ta'ala la yunalu bi zalika la yunalu bi zalika wa innama yunalu bi taqwa al-qulub tsoron Allah yake sa a samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ya dada maimaitawa ya ce kadhalika sakhara halakum kamar haka ne ya hore muku waɗannan dabbobi litukabbirullaha ala ma hadakum dan ku girmama Allah a bisa shiryar da ku da yayi wa bashirul muslimin wato kai bishara ga masu kyautatawa ai hada taskhiru al-ajibu alladhi tarawnahu sakharna lakum hadhihi al-an'am wannan horewa mai ban mamaki da kuke gani mun hore muku waɗannan dabbobi ne don tukabbirullaha wa tu'azzimuhu ku girmama Allah wa tuqaddisuhu ku tsarkake shi bi sababi hidayatihi lakum ila al-iman saboda shiryar da ku da yayi zuwa ga imani da Allah ya baka imani ana buƙatar ka girmama shi da Allah ya baka imani ana ana buƙatar ka tsare girmansa kada ka shirka da shi kai bishara ya kai wannan manzo ga masu kyautatawa a cikin zancensu masu kyautatawa a cikin ayyukansu kai musu bishara bi sawabin aljazili wa bi ata'in alwasi da ainihin wato babban lada gwaggwaban lada da kuma ainihin kyauta mai fadi da za su samu daga gare mu inji Allah tabaraka wa ta'ala daga nan ne idan kun lura za ku ga wannan sura ta suratul hajji wato ta yi bayani dangane da abin da ya shafi aikin hajji da abin da ya shafi alaƙa da ɗakin allah albaitul haram ta yi bayani a kan ladabban aikin hajji da hukunce-hukuncen aikin hajji ta kuma yi bayani a kan kyakkyawan sakamako da allah ya tanadar ga wanda ya yi aiki na ƙwarai wanda ya amsa umarnin allah bayan wannan ta gama bayani akan sha'irullah ko sha'air da manasib to sannan kuma sai Allah ya yi izini wa mummune kuma dangane da yaƙi da jihadi saboda ɗaukaka kalmarsa ya ce a yi jihadin nan ne don a kare mutunci ya ce a yi jihadin nan ne don a kare addini ya ce a yi jihadin nan ne don a ɗaukaka kalmar Allah saboda kada a bari abokanan gaba su mulkushe gaskiya su hana ta motsi kuma ya alkawari bin nasri mata nasaru ya ce zai taimakawa bayi duk lokacin da suka taimaka addininsa suka kiyaye dokokinsa to shine sai Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu na'am إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعم الله ما دوك سلكي ya fara buɗe waɗannan ayoyi da ainihin wato bushara inna allaha yudafi'u anil ladina amanu a kirar ibnu kasir da mutanen basra inna allaha yadfa'u anil ladina amanu a maimakon yudafi'u anil ladina amanu wasu karanta bil alifi yadfa'u da yudafi'u wato Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da kariya dangane da sharri da makircin mushirkai akan muminai kuma wa yamna'uhum 'anil mu'minina yana ba su kariya yana hana mushrikai su illata mu'minai shine inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya son dukkan wato mai cin amana shine khawan khawan fi amanati Allah ta'ala kafurun li ni'amatihi mai ha'inci akan amanar Allah Allah baya son sa mai kuma kafirci akan ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala Abdullahi dan Abbas ke cewa khanullah fa ja'alu ma'ahu sharikan suka ha'inci Allah suka yi wa Allah kishiya wa kafaru ni'amahu Abdullahi dan Abbas ce suka kafirce wa ni'imomi masu yawa da ainihin Allah ya musu Zajjaj Allah masa rahama yake cewa man taqarraba ila al-asnami bi zabihatihi duk wanda ya nemi kusanci zuwa ga gumaka da abun yankansa to wannan ya haici Allah maimakon ya kira Allah sai ya kira gumaka wa zakara alaiha asma ghayra Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa khawwanin kafur wannan shine wato mai ha'inci kuma mai yin ainihin kafirci fakhrul razi Allah masa rahama a cikin tafsirinsa yake cewa wato yayin da Allah ya yi bayani dangane da abin da ya lazumta akan aikin hajji wa manasikihi wa ma fihi min manafi ad-dunya wal akhirah da abin da ke cikin amfani na duniya da lahira da kuma bayani da yayi da kafirai suke yi na toshe hanyar gaskiya sai kuma ya zo ya yi mana bayani akan abin da ya shafi sakamakonsu da suka soke ko suka toshe hanyar Allah ya kuma yi albishir ga muminai da suka yi haƙuri Allah zai taimake su har ma ya fara bude musu da cewa lalle Allah shi yake difa'i alal ladina amanu ba da kariya ga waɗanda suka yi imani yudafi'u a da yadfa'u wannan mufa'ala ne lil mubalagha fi difa'i wa daf'i wajen ainihin wato angijewa kamar ka ce Allah yake angije duk bala'in da kafirai suke wa musulmai shine yadfa'u ko kuma yudafi'u shi yake ba da kariya kama a ce ai wani shi yake karewa ne to Allah shine ke kare muminai dangane da raba su da ainihin wato makirci da ba ni sunan shi abinda makiya suke wa musulunci da musulmi ai inna Allah bi fadlihi wa karamihi yudafi'u anil mu'minina adahum wa khusumahum fa yaruddu kaydahum fi nahlihim fi nuhurihim ya mayar da makircin su a gare su wannan shine abin da ayar take nufi kuma ta ce inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur lalle Allah baya son wato mai ha'inci kuma mai yin kafirci al-khawwan wato shadidul khiyana kenan a larabci shadidul khiyana al-kafur shine al-mubalighu fi kufrihi wa juhudihi wanda ya kai matuka wajen kafirci da musanta ubangiji dukkan su lafuzan nan guda biyu khawwan da kafur a larabci lafuza ne da ake amfani da su don mubalaga lafuza ne da ake amfani da su don mubalaga imam al-alusi ya ce sigatul mubalaga fihi ma li bayani anna al-mushriki da kadhalika la litaqyid al-mush'ir bi mahabbati al-kha'in wal kafir abinda ake nufi inna Allah ta'ala yudafi anil mu'minina li mahabbati lahum Allah yana bada kariya wa mu'minai saboda son da yake musu kuma yana ƙin waɗannan kafirai waɗanda suka kai matuƙa wajen ha'inci suka kai matuƙa wato aksar kufuri aksar darakati fil kufuri wato iya ƙarshe wajen kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah baya so an ce baya so ana nufin yubghid wa yakrahu Allah yana ƙi kuma yana kyamar waɗanda suke da wannan dabi'a sai kuma yace udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya ce an yi izini ga waɗanda suke ana yaƙasu cikin muminai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini ga waɗanda ake yaƙansu wato su muminai kenan uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir lalle waɗanda ake yaƙasu aka yi musu rubdugu kamurai suke ta faɗa da su to an yi musu izini al'izinu a nan bi ma'ana al'ibaha udina lilladina yuqataluna kaman ubiha lilladina yuqataluna kaman an musu wata rukusa abinda ake nufi ibahatul mashru'a mashru'atul mashru'iyyatul qital an halatta musu yin yaƙi wadda da an hana wannan ayar ita ce farkon abin da ya sauka akan halatta fara yin jihadi wannan aya ta suratul hajj uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah mai iko ne akan taimakon su ita ce aya farko da ta fara yin izini ga mu'minai su je su yaki kafirai dan su mai da martani akan murkushe su da danne su da ake zuwa yi riwaya ta zo daga imam ahmad da imam tirmizi daga abdullahi bin abbas ya ce yayin da manzo allah sun sani ya fita daga makka abubakar ya ce sun fitar da annabinsu an kori annabi daga makka sai allah kuma ya halakar da su allah ya saukar da wannan aya ɗin ai an yi izini tun da abin ya kai haka ku kare kawo kanku shi yasa yace yuqataluna bi annahum zulimu ana yaƙasu kuma an zalunce su ku duba hikimar Allah kafin a yi izini a yaƙi sai da aka yaƙi muminai yuqataluna an yayyake su kuma yace annahum zulimu an zalunce su da haka yace su yunkura su nemo 'yancinsu shine abu na farko na manufa ta halatta muminai yin jihadi ai udina dinnan ana nufin an musu rahusa su yaƙi abokanan gaba waɗanda suka zalunce su suka cutar da su bi an yi ƙatalu a da'ahum alladhina zalamuhum wa adawhum wa atalu alayhi bayan da mu'minan sun yi haƙuri sabaru ala ada a ada'ihim sabran tawilan sun yi haƙuri akan cutarwa da abokanan gaba suke musu haƙuri mai tsawo har wasu ma suna ganin haka za mu zauna sai sun ƙarar da mu haka za mu zauna ana taimana an yi wa annabinmu an yi wa kaza ɗinmu an hana mu sakewa an kore mu daga gidajenmu an mana kaza an mana kaza sai can allah tabaraka wa ta'ala wato ya yi izini wasu sabon manzan allah wanda suke makka kamar yadda imam al-alusi ya faɗa ya ce al-muradu bil musuli a nan ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina kanu fi makka وذين الذين يو... للذين الذين يقاتلون الصحابة أنا من يدرس كما an ruwaito cewa mushirkai sun cutar da su iya gaya cutarwa suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin su sahabbai su dawo a makka in sun fita wallahi malam duk da mutum ya fita sai ya dawo da rauni da ciwo ma bai da madrubin wani an doddoke shi wa mashjuj wani an faffasa kansa wani ya zo da fashashen kai wani ya zo an masa shegen duka wani an karya masa kafa annabi yana ku yi haƙuri Allah bai umarni gare ni na yaki ba ku yi haƙuri Allah bai umarni gare ni in mai da martani ba haka yi ta ba su haƙuri suka yi ta jinya kullum in sun fita kuma sai an samu wanda za a yi masa illa ana ta zaluntar su manzala na isbiru fa inni lam umar bil qitali ku yi hakuri ba umarce ni da na yaƙi ba har yanzu duk a zaman da suka yi a makka har sai da annabi ya hijira ya koma madina wannan ayar ita ce ayar farko da aka fara saukarwa awwalu ayatin nazalat fil qitali ba'da ma wato nuhiya anhu bayan an hani manzon Allah an ce kare yaƙi a shekaru da dama da suka gabata ko ayoyi da dama da suka yi hani suka ce karkai yaƙi sai yanzu aka ce an yi izini wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah wato mai iko ne akan taimakon muminai wannan bushara ce ga duk inda mumini yake insha Allah Allah zai taimake shi albishirin ku mutanen falastinu da ake ta kashewa kullum ake hana ku sallah ake hana ku ibada albishirin ku mutanen bama da ake kashewa ake muku kaza ake muku kaza albishirin ku mutanen china da ake muku kaza ake muku kaza aka takura ku aka hana ku addini wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ce wallahi shi mai iko ne akan taimakon mu da kuma taimako na ana gani yana zuwa ta hanyoyi da dama inda aka sani da inda ba a sani ba Allah da ya mana afuwarsa Allah ya ganar da masu cutar da musulunci su gane su daga masa kafa kuma ko ba su daga ba ma Allah zai ba su karfin da za su dage duk kafar da aka danne su da ita wa inna Allah laqadirun ala an yansura ibadal mu'minina lalle wallahi Allah mai iko ne akan ya taimaki bayansa muminai zai kafa su a bayan ƙasa wa an yi makina lahum fil ardi zai kafa su a bayan ƙasa kuma zai sanya su zama su ne masu gadar ƙasa wa na ja'alamu a immatan wa na ja'alamu warisi mu sanya su zama to jagorori za a zo lokacin da muminai su suke rike jagorancin abubuwa su za su ce a yi kokar Allah ya yi alkawari kawai abin da yake saura mu ne har yanzu imaninmu bai kai wannan matakin da Allah zai mana wannan abu ba amma duk lokacin da muka bi Allah muka yadda Allah shi ne muka cire tsoron wani ba Allah muka cire son duniya a cikin sha'anin to Allah zai sa abokanan gaban mu su rinka jin tsoron mu dan sun san ba duniyar bace a gaban mu amma yayin da musulmi ya zama shine na gaba akan satar duniya warwasan duniya kwasar duniya handamar duniya ɗiban duniya yake halal yake haram to yayi asara kuma duk a lokacin ne abokanan abokin gabansa zai wulakanta shi ya tozarta shi ya ci mutuncinsa saboda shi ma bai rike dokar da ubangijin sai girmama shi da ita ba Allah ya taimaki mutanen farko taimako mai yawa ya ba su iko sun juya duniya ta zama tana su duk ƙarfin da kafirai suke da shi a wancan lokacin dole sai da suka rusuna wa musulunci da musulmai da daula islamiyya ba wai a wani nesa ba har a nan afirka akwai shekarun da aka yi shekaru aru-aru musulunci yake juya dauloli da yawa ko kasashe da yawa a cikin kasashen mu na afirka amma yayin da al'amura suka canja sai allah ya dora abokanan gabanmu a kanmu suka yi warwasa mu suka rabe mu yanda ake raba dinya yanda ake raba doya yanda ake raba masara aka kasafta mu ƙasa-ƙasa ƙasa kaza tana ƙarƙashin renon ingila baka isa kai kaza ba sai ingila ta baka dama ƙasa kaza tana ƙarƙashin renon faranshi ƙasa kaza tana ƙarƙashin renon kaza rayuwa ta bauta rayuwa ta wulakanci kuma har yanzu wannan bautar har yanzu da burbushinta an ce ana kukan ana ana murnar an samu independence a baka ne a takarda ne amma a aikace ba a samu independence ba tunda har yanzu in sun kullo ki murmura sai su jefo mana ita dole kuma sai mun yi abin da suke so kowaye za a zaba sai sun yarda da shi sai an je an yi mu baya sai an je an gaya musu wanda suke so shi ne wanda ba sa so su karya shi haka abin yake da waɗanda suke karkashin renon faranshi da waɗanda suke karkashin renon ingila abin da yake faruwa ke amma na da ai ba sa duniya a gabansu ba da ga baki ɗayansu gidajensu da komai da abincinsu akan raƙuminsu yake gaya maka gaskiya mutum yana kan raƙuminsa nan ne ɗakinsa nan ne kayan abincinsu yake ciki in ya tashi ƙaura kurin raƙuminsa zai haushi da matarsa ‘ya'yansa su hau wani raƙumin an gama ba yi da wani abin da ya mallaka ko ina zai iya zama da haka da annabi ya ce a tafi sai su ta kama hanya su tafi ni ko ni da kai yanzu ba mun tara duniya kana da kaza kana da kaza ka hada can naka ne ka hada can naka ne ka hada abubuwan da har ka mutu ba za ka taba amfanuwa da su ba wani ma ya hada abin da ma bai zai iya lissafin sa ba kai ne gidaje kai ne motoci kai ne kadarori kai ne a ingila kai ne a faranshi kai ne a saudiya kai ne a kaza hannun jari a china hannun jari a india hannun jari a nigeria har suka manoma ka shiga niger ma duk da hannun ku a ce ko ina ma da ku ko ina ma duk ka tattara ina wannan zai so a ce wai a tafi hayya hayya a ji a daukar ma Allah ina da ya ga za su yi masa barazanar rayuwarsa in ya tuno wannan duniyar da ya tara wallahi ba zai bata ba ko me ma za a yi sai dai a yi a'a saboda ya shimfida ubangida iya ganin ka yana hawa motar miliyan kaza kullum yana cikin ni'ima a gida ni'ima a waje ni'ima a mota ni'ima a kasar waje ni'ima ko ina ni'ima ta tara duniya yaya zai yadda da wani abin da zai iya kawo masa ya rasa wannan ba zai yadda ba wallahi ba zai taɓa amincewa ba to wannan shine sirrin al'amari tunda suka sa mana son duniya da kwaɗayin duniya muka rungume ta suka ɗanɗana mana ita shikenan yanzu kana so ka kama rago mai tunkuri ko kare mai cizo ko na abu da ka miƙa masa wani abu yana ci yana ci kana matsowa yana ci kana matsowa sai ka kama shi cikin sauƙi ba wahala kai ma duk zafinka duk hayaniyarka duk kazaɗinka in suka miƙa ma ka fara hambuda kana ja kana hambuda kana ja kana hambuda kana ja kana hambuda shikenan sun zuba maka guba ka sha dole ce tasiri a jikinka sannan kuma duk abin da suka ce kai wallahi dole kai ka zo ne uban da yake ciyar da kai yake baka kaza ke ma kaza na ma kaza baka doka ba ranka ba ai ba kai sa ba wannan ita ce magana kawai so da sun kama doka sun ce kaza za a yi dole a yi ba ku iya komai ba ba ku da dogaro da kanku mu yanzu mu nan yanzu ka duba afirka ko a ka ce najeriya babbar musibar da take damun mu komai ba mu iya ba komai muna jira sai an mana yanzu misali wannan ciwon da ya bullo duk wasu kasashe da suka ci gaba a duniya wannan coronavirus suna can sun shiga cikin laboratories ɗinsu suna ta research suna ta bincike yaya za su gano maganin wannan ciwon kowa competition ake yi ana ta researches ya za a gano wani magani wanda zai tinkari wannan ciwon amma mu yanzu nan muna zaune ne muna jira sai ya bayyana a rediyo ana faɗa da Allah ƙasar China su taimaka mana da me suka magance wannan abu China nan mutane ne kuma mutane ne afala ta aƙilu ina yan bokon mu ina masu science ina masu turanci ebe ana ina ilimin haka ne mana ina ilimin ina likitancin sai an tashi wani abu a tashi ana wa mutane bokon ƙarya to ga inda boko zai aiki a nan ina masu kwakwalwa ina masana mu ga mu ma a kawo wani a creating wani abu wadda za a presenting din shi a duniya a ce mu ma ga abin da muka yi haka ake yi ku bincika ku gani china da ake cewa suna ta kokarin magance wannan larurar sun kokari sun yi kaza sun yi kaza kwanciya suka yi bacci suka yi kawai rufe makarantu suka yi da hana makarantun islamiyu kawai suka koma suka kwanta ana musu jiniya aiki suka yi masu ilimi ake samu a bincike a researches haka ake yi to yarmu muna zaune komai sai an mana muna nan muna jira mun rufe makaranta mun hana zuwa ina ne muna nan muna zaune to da an rufe makaranta an hana zuwa masallaci an hana zuwa kaza za a yi aiki to wannan dama dama amma a ce mu koma gida kuma a zauna ba abin da ake yi sai dai a ta turo mana hotuna ana ta gigita mu an turo wata daga lagos tana ta tari da an gigita mu gaba daya ba wani sabon abu jadid so illar mutum ya zauna baya komai ba ma komai ba ma iya daidai da safaya pad na gyaran mota ba ma iya keke kayan gyaran keke ba ma iya sa a najeriya keke keke da duba dai keke dan banza shekara wajen nawa keke yana na a duniya amma mu kwaikwaye shi mu yi shi ma babu muna nan muna jira komai sai an kawo mana zaren da zamu dinka kayan mu sai an kawo mana yadin da zamu saka sai an kawo mata sai an kawo mana sai tarin gonaki marasa amfani ga gona ga noman auduga amma ba a iya sarrafa audugar sai dai mu noma mu noma mu goya ta a bayan jirgi mu kai su sarrafo su kawo su sa mana farashin da suka ga dama fetur din namu ma in mun tone shi gashi Allah ya bamu fetur sai mu tona mu tona a zuba shi a jirgin ruwa sai a kai shi wata ƙasa a can za a taco su ɗebi abin da za su ɗiba a daɗa ɗebo shi a jirgin ruwa a biya kuɗin dakon kai shi ƙasar waje za a tace shi sannan a biya kuɗin da za a sake dawo da shi nan sannan a daɗa biyan kuɗi da za a daɗa fitar da shi kasuwar duniya ka duba ɗamsul basirati duk yawanci abubuwan da suke gudana a ƙasar mu haka take muna buƙatar masu basira masu tunani wadda mun sha faɗa a karatu muna maimaita kullum idan an samu yara masu basira a ja su jiki a matso da su a yi musu gata a ba su kayan aiki da za su bayyana basirarsu yanzu a nan garin na sani ba nan ba kai a ƙauyen garin nan wallahi akwai yara fiye da ɗaruruka yaro zai iya zama a ƙauye zai iya maka gidan rediyo a iya unguwarsu wallahi akwai su yaro zai iya yi maka gidan rediyo wannan karatun da muke yaro ɗaya a unguwannan zai iya maka duk unguwannan ana ji a ko'ina kuma zama zai kawai haɗa 'yan wayoyi da 'yan jone-jonensa kuma yayi sai yan an ji mutum ya yi sai a turo a ce a kama shi haka ake yi sai a ce a kama shi sakamakon da za a mai shine a kama shi ba wai a ja shi a kai shi a koya masa ya zama mai kwakwalwa yadda ƙasar za ta amfana da shi ba yaro ɗaya akwai yaron da ya helicopter helicopter ya yi ta kuma ya tashe ta na gwangwani ya harhaɗa ya harhaɗa ya harhaɗa ya yi injin kuma ya tashe shi kuma ana kallo yiwu yanzu wannan idan ya samu gata ya samu kaza ba zai helicopter gaskiya ba to haka suke mutuwa a banza wallahi wani yaro da ya zo min yana da irin wannan basira yace wallahi malam zan iya maka helicopter nace haka yace wallahi kware kuwa yace wani rediyo wani abu ne mai wahala a wurina yace wallahi zai iya amma wallahi da na gan shi malam rigar kirki ba ita ko sanin sa ba ga basira yanzu akwai yara muna da su yara ƙanana kaga wayoyin nan wala bai taɓa zuwa wajen koyon gyaran waya ba amma wala in taɓa ci zai gyara ta buɗe ta kawai zai yana taɓa ta wallahi sai ya gyara ta yara muna da su masu basira duk wani abu da ka sani na electronics na wani kyamara wani waya wani abu na in dai ya buɗe shi sai ya gyara shi kuma sai ya gano me yake kuma ba wa ingila ne ba amerika ne ba to irin waɗannan su ya kamata a taimake su a musu gata a sa su je jami'a a biya musu kuɗin karatu mai tsada in sun yi ilimi nan gaba sai ku su ne masu tunani wa ƙasar can an yi nisa ƙasashe suna can suna yin nuclear bomb mu muna zaune ka ji ƙasa kaza suna kera nukiliya ba ka ji ƙasa kaza suna da nukiliya ka ji ƙasa kaza suna creating kaza mu kuma muna zaune ƙasa kaza sun yi jirgin sama nasu ƙasa kaza sun yi mota tasu ƙasa kaza sun yi kaza mu kuma muna nan muna dankare yanzu corona virus ta zo tana nan tana tahowa muna nan muna jira a zauna a yi tunani ya zamu yaƙe ta ma abu ya gagara masu maganin gargajiyan mu su ma sun nan kokarta wani ya fito ya ce to mu da WHO ba ta yadda da mu ba da mun ba da maganin arziki wallahi tallahi ka kawo za a karba Allah ko ba su karba ba wallahi za mu karba duk wanda ya gano maganin wannan bagi wannan ciwon wallahi ya kawo mana ma ya dashi wallahi mu tashan sa ba sai wani WHO ta yadda ba musiban nan Allah ya kiyaye mu da ita so abin da yasa ne wannan bayani shine ya koyan uwana al'umma in tana so ta samu ci gaba da ɗaukaka to ta zama tana da dogaro da kanta tana dogaro da kanta sai a fi jin tsoron ku amma komai ba ma iya yi komai ba ma iya yanzu ciwo ne idan ya same mu dan yawancin mu a zaune muke anan da ba dan yanzu an tsaye da tafiye tafiye ba kullum kuka je airport din mu na Abuja na Lagos na Kano waɗannan su ne manya-manyan airport a Najeriya da ake fita waje a cikin su billahi azimu ba ranar da jirage za su fita ba a fitar da layi layi na marasa lafiya ba ciwuwuka yanzu da ciwo ya kama mutum sai a tafi da shi indiya na rantse da allah idan ka je indiya nan ka je wani lungu wallahi ko jakara ta fi shi mutunci allah kuwa wasu wallahi kazamai ne yadda ka san wari ma suke wallahi da ciwo ya kama mutum sai a ce a tafi da shi kaza ka duba har sudan fa ake zuwa neman magani asibitoci ka duba ne irin wadata da allah ya mana a tafi kaza neman magani jiragen mu a ciki kullum suke da marasa lafiya mu ba mu da likitocin idan muna me yasa ba mu empowering din su ba mu karfafe su mu sai musu kayan aiki likitoci na najeriya mutum dubu nawa ne a kasashen waje wacce ƙasa ce a duniya babu likita ɗan najeriya mai aiki wacce ce a gaya mu ita ashe ƙwaƙwalwar tamu ta nuna ta kai za mu iya yi muma akwai ƙasashen da mafiya ƙwarewa a cikin wasu al'amura masu muhimmanci na tsaro a ƙasashen tunani na ƙasashen wallahi ɗan najeriya ne a ciki an saye su an biya musu dukkan bukatunsu na duniya da suke so automatically kawai sun zama 'yan ƙasan su ne thinkers su suke waɗannan ƙasashen tunani na tattalin arziki tunani na harkar lafiya tunani na ci gaba da walwala tunani na ƙere-ƙere kuma duk in najeriya ne mu yanzu da mutum ya yi ilimi ya yi karatu ya yi ƙwari sai ga an neme shi a can an neme shi a can maza sai haɗa kayan sai tafi wata ƙasa ya je ƙarin shekarunsa da yake da ƙarfi basirarsa ƙwaƙwalwarsa hazaƙarsa duka sai ya je zuba ta a ingila a america a malaysia a dubai a hong kong a ina ne ya je can ya ba da duk abin saboda za a bashi abin duniya mu kuma sai a bar mana rafta haka ne sai masu kishi kaɗan daga cikin ƙwararru masu kishin ƙasarsu suna ganin basirarsu da ƙwaƙwalwarsu ba za su tafi su kai ta wata ƙasa su je su bayar da ita ba ko nawa za a ba su muna da su bila adadin suna nan daidai gwargwado Allah musu albarka amma wasu masu basirar mu da zarar mutum ya kware akan kowane bangare ne akwai kasar da za ta zo ta ɗauke shi akwai waɗanda ma suna nan suna jiran first class waɗanda suka fita da first class a medicine first class a engineering first class a kaza automatic aiki ake ba su a ƙasashen waje saboda sun san muhimmancin waɗannan mutane masu basira ni ko ni da kai ba mu damu ba to shi yasa zai wahala mu ci gaba zai wahala mu ci gaba idan dai muna so mu samu ɗaukaka mu samu ƙarfi na yaƙi mu samu ƙarfi na tattalin arziki mu samu ƙarfi na kaza da kaza to dole sai mun zamanto muna da alayyaci ma da nafs muna dogaro da kanmu da basira da taqat da arziki da Allah ya bamu malam Allah ya bamu ruwa Allah ya bamu ƙasa Allah ya bamu zinari Allah ya bamu fetur Allah ya bamu noma Allah ya bamu babu abin da Allah bai bamu ba idan ka ji an ce ma abu kaza a najeriya babu shi to in ka je wani bangare za ga akwai shi komi allah ya mana amma mu ne maciya baya to shi za ku dage da addu'a wanga musiba in ta sauka a ƙasar nan abin ba kyau za ta mana ta'adi na fitar hankali Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye udina lil ladina bi annahum yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir menene sifar su malam
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da yi mana bayani dangane da waɗannan bayan Allah da ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah mai iko ne akan wato taimakon su ai qadirun ala nasri ibadi almu'minina min ghairi qital Allah mai iko ne ya taimaki bayan sa mu'mine ko da ma ba su je suka yi yaki ba amma yana so ya jarrabe su da sa su wani aiki na da'a ya gwada imanin su kamar yadda ya ce fa'iza laƙitumul ladina kafaru fadarbar riƙabi hatta idza askantumuhum fashiddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba al harbu aw zaraha zalika yace walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd gani manufar abun inda Allah ga dama zai iya taimakon ku koda ba ku je ku yaki ba amma Allah yayi haka ne ya shar'anta muku jihadi ne dan ya jarrabi ku da sashenmu Allah ya harar ya shar'anta jihadi a lokacin da ya dace fil waqtil aliyak bihi sun kasance a makka mushirkai sun fi siyawa suna cikin kunci a makka mushirkai sun fi siyawa da an shar'anta musu yin jihadi a makka to la shaqqa alaihimul jihad da jihadin ya yi musu tsanani ya musu kunci amma sai Allah ya bar su suka yi hijira suka bar maka suka koma madina wannan madinan ta zama ita ce daula islamiyya wanzu Allah ya samu kafuwa musulunci ya samu kafuwa madinan nan ta zama ita ce masakada na duk wani mutum musulmi a duniya duk wanda ya tashi da kokensa da damuwa sai ya tafi daula inda shugaban kasa yake na gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je Madina ya gana da annabi yayi bayani daga nan ake tura dukkan sakokkuka na gudanar da duniya gaba ɗaya daga Madina a ce ai kaza wasu sun yi zalunci ai kaza a kwato gari kaza an yi kaza azzalumai sun yi kaza sun yi barna annabi yayi ta aiki na government insha Allah mun samu dama wata rana za mu kawo misalai na irin tsarin gwamnatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda manzo Allah ya tsara gwamnatinsa duk waɗannan tsare-tsaren ministry of kaza ministry of kaza wallahi duk annabi yana su za mu kawo su da buga misalai bi mashiyatin Allah tabaraka taala duk suna nan duk an yi rubutu malamai sun faɗa dan wani kare dauka cewa musulunci tsohon tsari ne da bai san me yake ba la a cikin musuluncin aka kwafa duk wani ci gaba da ka sani wallahi musulunci ne tsuguna ya haife shi kawai dai an binne musulmi an hana musu motsi ba sa magana ko kuma ma in suna da abun magana tsoro ya hana su yi magana su faɗi ma baiwar da Allah ya musu ma su bayyana ma daraja da ubangiji ya musu ba sa iyawa saboda rauni kuma dama annabi ya faɗi sirrin raunin kun sa son duniya a cikin sha'aninku to ya zama shi kenan sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan mutane su ne waɗanda alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu ba tare da hakki ba laifinsu kawai illa an yaqulu rabbuna Allah kawai dan sun ce ubangijin mu shine Allah su ba su yarda da gunki ba ba su yarda da lata da manata da uzza ba da zalita da ukhra ba sa bauta kowa sai Allah Allah shine ubangijin su laifinsu kenan aka ce su fita daga gidajensu wannan bayani ne na wani bangarori da yawa wadda daga cikinsu ne Allah ya halatta musu su yi jihadi saboda shi Allah zai iya taimakon su ya ba su agaji amma aka ce su yi motsi saboda kafirai sun fitar da su daga gidajensu bai gairi haƙƙin wa bi gairi sababin min asba babu wani sababi kawai laifin muminai da aka kore su daga gidajensu aka kore su daga kasashensu illa an yaqulu rabbuna Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kurin dan sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid wahdahu suka ce walan na'budu min dunihi ilahan ba za mu taba bauta wani ba Allah ba sam babu wani dalilin fitar da su daga gidajensu dan mutum kawai ya ce Allah zai bauta sai a hana shi zama a ƙasarsa mutum ya ce zai bauta wa ubangijin sai a hana shi akwai zaluncin da ya wuce wannan mutum ya ce ya yi imani da Allah ubangiji shine abin bautarsa wani yana bauta dutse an kyale shi wani yana bautar iska an kyale shi wani yana bautar wuta an kyale shi wani yana bautar aljani an kyale shi wani yana bautar ra'ayin wani an kyale shi kawai mutum musulmi idan ya ce zai bauta Allah sai a sa masa ido ana bibiyarsa ana neman aibunsa ana neman laifinsa an mai da shi dodo an mai da shi abun tsoro ana ta tuhumansa duk wani shari sai a ce shi ne kurun dan ya ce zai bauta wa Allah shi kadai wannan wani irin zalunci ne wannan kowa yana da yancin ya bauta abin da ya ga dama banda musulmi kowa yana da yancin ya bi ra'ayin da ya ga dama freedom of speech freedom of expression freedom of kaza freedom of kaza amma ba freedom of religion ba shi da yancin ya bi sunna ba shi da yancin ya ce shi annabi zai bi shikenan sai a sa mai ido da an tashi a ce waɗannan masu tsananin addinin subhanallah to ya za ku zauna lafiya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya zaburar da muminai bayan ya ce ya ba su dama su ba da kariya a kansu ya zaburar da su ya ce walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasbullahi kaseera amma ce wala yansuran Allah man yansur lalle Allah zai taimaki waɗanda suka taimaka wa addininsa ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka tallafa mana Allah ka samu cikin imani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da da baka fita harkar ka shikenan dukkan hanyoyi wiqaiya na karewa a kiyaye an ce a daina yawan gaishe gaishe wai haka ne suka faɗa gaisuwa gaisuwa gaisuwa wani wanda yake yana da wato cakuda da mutane da yawa a nesa nesa wai haka ne suke ta faɗa a rinka yawan wanke hannu a kiyaye abincin da za a ci a kiyaye kaza ga sunan da yafuwa da suke ta faɗa sai mu ji kokarin mu kiyaye Allah ya mana afuwarsa amma ban zo mai sallah ku zo mu gaisa kawai a kwarai da gaske sai dai sun hana kuma don mu ma an ce abin ya dan fara tahowa a lagos